الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة شاب يرقى وطن شعبان شكرا دبو بيو دبو دا دا دا أربعين دا شدة wanda ya dace da sha hudu ga watan biyu shekara 2025 ci gaba da karatun tasriful maidani wallafar abul fadli ahmad ibn muhammad al-maidani rahimahullahu ta'ala da ya rasu hijira 518 wannan darasi shine na sha biyu za mu tashi cikin shafi na goma sha biyar inda mali ce babu fa'ala minan naƙis to wannan babe zai bayani akan fa'ala amma naƙisi mun ya yi ta'arifin annaƙis a baya shi ne wanda ya ƙare da harafin illa to shi za a yi magana a kansa to e ilam ka sani an na fa'ala minan naƙisi haƙiƙa ma'aunin fa'ala amma daga fi'ilin da yake tauyayye ko mai tawaya iza kana fi mawdi'i ghairi fi'lihi harfin min hurufil halki eh idan ya kasance iza kana fi mawdi'i aini fi'lihi harfin min hurufil halki idan ya zan ainul kalima ɗinsa wato a fi'ilin an samu harafin makoshi wanda a yi magana su a baya to ya ati mustaqbaluhu maftuhan to wannan ainul kalima din idan ka zo a mudari'i sai kai masa fataha eh sai kai masa fataha idan misali na hau kamar ka ce sa'a hmm? yawwa sa'a sai ka ce mi yas'a asluhu sa'aya hmm? yawwa qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha to yas'a ay yas'ayu shine asali yas'ayu to sai aka yi kalbin ya'un din aka mai da ita alif sai ya koma yas'a e to za mu ga ga ainihin nan ta bayyana wanda min hurufil halki to shi ne sai ka ce sa'a ala wazni fa'ala yas'a yaf'al to wannan shi ne tunda an samu halki na ainul kalima to haka wara'a yar'a shi ma haka dai hukuncin yake eh fa'ala ya fa'alu ne saboda ga ainihin din nan dai ta sake maimaituwa shi ma a fi'ilin to ma'anar sa'a shi ne ya yi gaggawa ya yi sa'ayi ya sa'a yana gaggawa wa ra'a ya kiyaye ya ra'a yana kiyayewa shi ma ra'aye ne shi ne asali ya ra'ayu fa'ala ya fa'alu to asalin alif ɗin ya unce qulibat alifan litaharruki hawan fitahi ma qablaha wannan ka'ida ce sarfiya wa in kana khaliyan minha in kuma yazan harafi babu harafin makoshi a cikinsa to ya ati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa madmuman wato ainul kalima sai ya zamo ai masa dhamma idza kana min banatil wawi amma in ya zai yana da wawun eh in ya zamo lamul kalima ɗin shi wawun ce na hau misali tala ya tulu wa ala ya alu wadana ya dunu to asali tala talawa ne talawa eh ya tulu ya tulu ya tulu to shi ne talawa alawazani fa'ala ya tuluwa alawazani ya fa'ulu saboda lamul kalima ɗin wawunce kuma ga shi manƙosi ko naƙisi to asali talawa wawun ce taharrakat wan fataha ma qablaha fa bat alifan sai koma tala to dama mun faɗa idan ya unce sai a rubuta ya arat ba tare da ɗigagga ba in kuma wawance sai a rubuta alif wannan shine kiyasi shine ka'idar imla'i to shi yasa tala sai kaga ya rubuta alif haka nan wa ala asluhu alawa ala wazni fa'ala ya'lu asluhu ya'lu ala wazni yaf'ulu shi ma dai kamar tala ya tulu ne to tala yakan ɗauki ma'anar biya yakan iya ɗaukar ma'anar karatu tala kaza ya karanta kaza tala kaza ya bi kaza ya tulu yana karanta ko yana biya haka wa'ala ya ɗaukaka ya alu yana ɗaukaka haka nan dana ya dunu asluhu danawa hmm? ala wazni fa'ala ya dunu ya dunu ala wazni ya fa'ulu e, shi ma dai wawan ɗin asalinta alifci dana ya kusanta tunda danautu ake cewa alautu talautu Mm, kamar can kaga da munka ce ya unce sa'aitu ake cewa ra'aitu ake cewa mm? to in ma ka kasa gane alif ce ko abin nan to sai ka sa mai ta'ul fa'ili in ka ga ya'un ta bayyana to alif din ya unce in ka ga wawun ta bayyana in wannan ya mawaya sai ka mai da shi masdari eh eh sai ka ce sa'ayan kaga ya'un ta bayyana ra'ayan kaga ya'un ta bayyana to sai ka gano kenan alif din na asalin ta ya'un ce dana dunuwan hmm? kaga wawun ta bayyana uluwan ila akhirih wa maksuran in kana min banatil ya'i in kuma ya zamo ya kare da ya'un ne to ainul kalima sai kai mata kasara a mudari'i in ya zan baya da halki kenan na hau misali rama ya rumi ƙado ya ƙadi to rama asuluhu ramaya yarmi yarmiyu ƙada ƙadaya ya ƙadi ya ƙadiyu shi ne asali kaga fa'ala ya fa'ilu kenan ko? to wannan shi ne saboda haka yawon din ita ma asalinta alif ce abin nan kai abin nan alif ce ya yawon ce ramadin alif din yawon ce to shi ne ya jifa yana jifa ƙaba ya yi hukunci ya ƙadi yana hukunci wal agalabu min masdarihi to abin da ya fi yawa ya fi zuwa a mazdarinsa in za ka fito da mazdarinsa yi utabaru bil lazimi wal muta'addi to ana kallon fi'ilin shin lazimi ne ko muta'addi ne shi ma mun sha bayanin lazimi da muta'addi fa yuqalu fil lazimi fi'ilin in lazimi ne bai buƙatar maf'uli to ana faɗa a mazdarinsa a kawo masa wazanin fu'ula na hawa ala sai ka ce uluwan to asalin uluwan dinnan wal asulu uluwan uluwan wawan din biyu ce uluwan bi takhfifi fa udigimatil wawul ula fi saniyati sai aka yi idigamin wawun ta farko sakina a cikin ta biyu mutaharrika sai ya koma uluwan sai aka wa wawun din shadda uluwan ka gani fu'ulan to ma'auninsa ke shi yasa zaka ce uluwan mazarinsa fu'ulan uluwan ɗaukaka kenan to wannan in lazimi ne e tunda akan ce ala zaidun zaidu ya ɗaukaka kamar wanda ake jingina ma ubangiji jalla sai a ce wa'ala to wannan babin ne wa'ala din lazimi ne wafil muta'addi in kuma muta'addi ne to fa'alan mazdarinsa zai zama wazanin fa'alan na haura ma sai ka ce ramyan sa'a sa'ayan hmm? ra'a ra'ayan ila akhirihi wasu mufa'ilihi sunan fa'ilinsa ya ati ala wazni fa'ilin yakan zo bisa ga ma'aunin fa'il wasu mu maf'ulihi amma sunan maf'ulinsa wanda aiki ya fada a kansa ya ati ala wazni maf'ulin na haura ma yarmi ramyan fahuwa ramin wa zaka marmiyun turama ya jefa ko ya halba yarmi yana jifa ramyan jifa a ga ramyan mazdari ne to ana magana ismul fa'il da kuma ismul maf'ul to ismul fa'il sai ka ce ramin mai jifa marmiyun abinda aka jefa wal aslu to asalin ramin din nan rami rami hmm? ramiyun kenan ko to daga ramiyun sai koma rami rami asalin yawon din mutaharrika ce to sai aka yi mata sukunin sai aka ce rami madadin ramiyun rami to da aka ce rami an samu iltiƙa'u sakinaini ga sukunin ɗinta ita ya'un ɗin sannan kuma ga na tanwini to kuma wannan haramun ne a haɗa su a arabiya to shi yasa sai aka shafe ya'un ɗin sai koma rami rami to wace alama za ta nuna mana sukunin na tanwini to shine sai aka ƙara wasali ɗaya sai koma ramin yauwa to shine sai a yi kasaratai alamomin kasara guda biyu ko yauwa ɗayan wasalin mimin ne ɗayan kuma alama ce ta tanwini ba su duka a wasu laba yana da kyau a kiyaye wa marmuyun ala wazni maf'ulun hmm? shi ma haka hukunci yake marmuyun abinda aka jefa ko to shine sai aka yi kalbin wawun sai ta koma ya'un to kuma damma ba za ta ja ya'un ba dole yanzu muna buƙatar kasara ga mimin a canza masa dhamma ɗin sai kuma marumiyun marumiyun to sai aka yi idigamin ya'un ɗin sakina a cikin ta biyu mutaharrika sai kuma marumiyun marumiyun sai aka wa ya'un ɗin shadda wannan shine asali fafi'ila bihi ma ma taqaddama duk wannan bayanin an yi shi a baya mala ya ce an aikata ma haka aikace an baka example a baya cikin abin da ya gabata wal amru in kuma umarni za ka yi wannan hayu da hani yubnayani alal qiyas al mazkuri to shi kuma mun gaya ma qiyasin gino hani ko kuma umarni a baya fata kulu sai ka ce min tatlu sai ka ce utulu utulu sai ka shafe harfin illa ko utulu ma wuhiya ilaika to shine wannan babin ba za ka ce utulu ba eh duk da asalinsa utulu ne utulu eh to tunda umarni za ka yi to sai ka shafe harafin illa sai ka ce utulu sai awa lamun din dhamma wannan dhamma din dalilin alal wawil mahzufa ita ke nuna maka cewa wawan aka shafe wamin ta'ati haka ta'ati na zuwa kenan sai ka ce i'iti i'iti i'iti ka zo asuluhu i'iti to shi ma sai aka shafe ya'un saboda umarni ne umarni ne za a yi to kuma fi'ilul amri dole a gina shi akan sukuni to shi yasa sai aka shafe harfi illa din sai koma i'iti iti wamin tablu wamin tablu ubulu ubulu tablu na jarrabawa kenan ko ko karantawa akan ce tablu ai taqra'u akan ce tablu ai takhtabiru jarraba abu ko karantawa duk ana kiransa tablu to haka ubulu shi ma asuluhu ubulu ubulu bilwawi a ƙarshe to sai aka shafi wawan ɗin sai aka walamun damma to wannan damma dalilun ce akan wawun wadda aka shafi wamin tarmi haka shi ma tarmi sai ka ce irmi irmi asluhu irmi shi ma sai aka shafe yawon din sai aka wa mimun kasara wannan kasara din dilala ce kan cewa abinda aka shafe yawon ne ba wawon ba wa min tas'a sai ka ce is'a is'a shine umarninsa is'a ka yi gaggawa ko ka yi sa'ayi asluhu is'a is'a bil alifi to tun da umarni ne sai aka shafe alif din to ce alama za ta nuna mana alif aka shafe fataha shine sai aka wa ainun fataha din sai ka ce is'a karkaja ainun din is'a yawa kuma ba a daure ta yawo tun da ba ita ce karshe ba dama harafin karshe shi ake dauri ba za ka ce isa is'a irmi ubulu utulu haka za ka dinga faɗa wamin taƙaɗi iƙiɗi iƙiɗi iƙiɗi asuluhu iƙiɗi shi ma sai aka shafe ya'un sai aka wa badun kasara wal kasaratu dalilun alaiha sai koma iƙiɗi kai hukunci wannan hayu in za ka yi hani kuma la tatulu la tatulu asluhu tatulu tutun da la annahiya ta zo to shine sai aka shafi me aka shafi wawun sai aka yi dhamma ga lamun wadda ke ishara kan abinda aka shafe wawun saboda dhamma ita ke jan wawun wala ta'ati karkazu wala ta'ati asluhu wala ta'ati amma tun daga la nahiya ta biyo to sai aka shafe ya'un din wala tablu kada ka karanta ko kada ka jarraba asluhu wala tablu eh sai aka shafe wawun shi ma wala tarmi wala tarmi asluhu wala tarmi wala tarmi eh wala tas'a wala tas'a asluhu wala tas'a bil alifi shi ma sai aka shafi alif din eh wala taqadi wala taqadi asluhu wala taqadi fa huzifatil waw wal ya'u wal alif alamatan lil jazmi to dalilin da yasa aka shafi wawun da ya'un a cikin wannan hani saboda su zamo alama ga jazma saboda fa'ilul amri can ababin nahawa nahawu to yubna ala sukuni a wajen mafi yawan malamai a wurin kufawa wasu daga cikinsu sun ce majzumun ne to ko mazhabu su dai aka ɗauka dole wannan shine kiyasi a shafi harafin illa ɗin idan za ka yi umarni ko za ka yi hali to ka ji hanyoyin da aka bi in ma ka gansu a ƙur'ani to ka ga hikima eh to wannan shine shine kiyasi kuma shine abin da ake gudana a kansa to shi yasa shehu abdullahi ya ce sirrin karatu gaba ɗaya shine arabiya in dai baka da arabiya to baka da asararu na ilimi abubuwa bai bai sama-sama za ka dinga fahimtarsu amma in ka ƙoshi a arabiya to lafiya launi abinda ma mutane da yawa su gano ba za ka gano eh shi yasa a kula sosai eh kula sosai ba a wasa can zamanin magabata salafus ɗinsu abu na farko yaro ana ƙoƙari ya haddace ƙur'ani shi ne nauziri ɗin yaro in ya haddace ƙur'ani daga nan sai a koya mai arbiya ya san luga ya san nahau ya san tasirifi ya san balaga ya san alishtiƙaƙ ya san ilmul arut ya san al'adab sai ya gama wannan makarantar to sai a koya mai hadisi abu ba haka muke ba sai a koya mai hadisi da iliminsa in ya zama malamin hadisi daga nan sai a koya mai fikihu to wannan shi ne to da ya san fikihu da usululinsa shi kenan ya zama malami cikakke duk wani abu wanda yake bayan wannan nafila ne in dai a babin ulumul ala ne duk da a ƙur'anin da kuma hadisin ana ƙoƙarin tusa mai aƙida ita aƙida ba wai ware ta suke a matsayin wani kos ko wata madda a cikin ilimin ake tusa mai ita an gane ba wai a ware take ba lokacin da ake koya mai ƙur'ani da lokacin da ake koya mai hadisi to ciki ake tusa mai tunda su ne asalin aƙida yi to duk wanda ya bi wannan dole ne ma ya zama malami to amma yanzu ba a bin shi yanzu kawai ana da malaya kuke tsari islamiyya eh na so zai mi ba har da? a cewa ka yadda ya sauke sai a sashe littafai haka ka ce to ai tun da ya sauke kamata ya sai a sashe kawai layin harda idan ya haddace ƙur'anin ai a wannan marhala ba zancen littafi ai ba wani littafi in ba ƙur'ani ba ai eh sai ya haddace ƙur'anin to sannan ne sai mi na gaba sai arabiya sai a jefa shi ajin arabiya in ya san duk waɗanga abubuwa da muka ambata sai a jefa shi ajin hadisi in ya ƙare ajin hadisi sai a jefa shi ajin fiƙihu to da ya gama wannan shi kenan zai iya tafsiri shi tafsiri ba koyansa ake ba ba a koyon tafsirin ƙur'ani bunƙasa ka a ilimi ita za ta baka ahaliya ka koyi tafsiri na fatar an gane yau amma su can zamanin magabata ba wai wata madda daban tafsiri daban ba saboda ilimin su ne za su taimaka maka ka iya tafsiri ko ka je da tafsirul jalalaini ko raddul azhani ko ibnu kasir wai a koya ma ba abin da zaka gani zaka bata makanka lokaci ne kaya kawai zaka yi abinda malam ya faɗi sai ka je ka maimaita to wannan hikaya abinda ake yi ai ba tafsiri ake ba hikayatu tafsiri ake yi in ka buɗe raddul azhan hikaya kake in ka buɗe jalalaini hikaya kake yi in ba baka rike kowanne ba ayoyi kake a shi ma dai da hikaya ce yawwa amma tafsiri shine ka samu wannan ilmomin to shine in ka zo sai ka ɗauki aya ka fidda mufuradatu nata na luga ka fidda ƙira'atu nata ka fidda hukunce-hukunce na fiƙihu da sauransu wannan shine tafsiri a wurin magabata Allah ya samu dace to ayi kokari a gyara salabus din a yi kokari yaro ya haddace ƙur'ani zai buɗe ƙwaƙwalwarsa yanzu in ya zo har da hadisai har da luga har da fiƙihu to an riga an bude mai kofa to in ya haddace to ba hadisai za a samu sabon luga za a samu yawa in ya san arbiya ya goge to sai a jefa shi ajin su sahihul bukhari da muslim kutubu sita da ulumul hadis in ya gama daga nan sai a jefa shi ajin fiqihu to duk wanda ya bi wannan tsarin dole sai ya zama malami inda ya dage kuma Allah ya ara mai lokaci inda kana son ka zama malami to tsarin da zaka bi kenan Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله